أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأحياء صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu dama haduwa a wannan masallaci mai albarka masjid al-ansar a cikin karatun littafinmu na nuniyatu al-qahtani yau cikin ikon Allah da yarda shi wannan zai zamanto zamanmu na 36 a cikin wannan littafi a yau ranar litinin shidda ga watan jumadal ula shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 21 ga watan desamba shekara ta 2020 a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na 333 yau cikin ikon Allah da yarda shi zan mu tashi a baiti na ɗari hudu da talatin da hudu يقول محمد القحطاني واسكت إذا وقع الخصوم وقعوا فلربما ألقوك في بحران ولربما دهك الخصوم لدهشة فاثبت ولا تنقل عن البرهان فإذا أطالوا في الكلام فقل لهم إن البلاغة لجمت ببيان لا تكتبن إذا سئلت ولا تصح فكلاهما هلكان مذمومان وحذر منازرة بمجلس خيفة حتى تبدل خيفة بأمان ناظر أديبا منصفا لك عاقلا وانصفه أنت بحسب ما تريان ويكون بينكما حكيم حاكما عدلا إذا جئتاه تحت كمان كن طول دحرك ماكنا متواجئا فهما لكل فضيلة بابان وخلع رداء الكبر عنك فإنه لا يستقل بحمله الكتفان كن فاعلا للخير قوالا له فالقول مثل الفعل مقترنان من قوس ملهوف وشبعة جائع ودسار عريان وفدية آن فإذا عملت الخير لا تمن به لا خير في متمتهم منان يقول محمد القحطاني واسكت إذا وقع الخصوم وقعقعوا واسكت إذا وقع الخصوم وقعقعوا فلربما ألقوك في بهران فلربما ألقوك في البهران ولربما دهك الخصوم لدهشة ولربما دهك الخصوم لدهشة فاثبت ولا تنقل عن البرهان فاصبر ولا تنقل عن البرهان فإذا أطالوا في الكلام فقل لهم فإذا أطالوا في الكلام فقل لهم إن البلاغة لجمت ببيان إن البلاغة نجحت
تغتبن إذا سئلت ولا تصح فكلاهما خلقان مذمومان فكلاهما خلقان مسمومان وحذر مناظرة بمجلس حيفة واحذر مناظرة بمجلس صفة حتى تبدل حيفة بأماني حتى تبدل خيفة بأماني ناصر أديبا منصفا لك عاقلا ناذر أديبا منصفا لك عاقلا وانصفه أنت بحسب ما ترياني وانصفه أنت بحسب ما ترياني ويكون بينكما حكيم حاكما ويكون بينكما حكيم حاكما عدلا إذا جئتاه تحتكمان عدلا إذا جئتاه فاحتكمان.
كن طول دهرك ماكنا متواضعا كن طول دهرك ماكنا متوضعا فهما لكل فضيلة بابان وهما لكل فضيلة بابان وخلا رداء الكبر عنك فإنه واخلع رداء الكبر عنك فإنه لا يستقل بحمله الكتفان لا يستقل بحمله الكتفان كن فاعلا للخير قوالا له كن فائلا للخير قوالا له فالقول مثل الفعل مقترنان فالقول مثل الفعل مقترنان من جوف ملهوف وشبعة جائع من غوث مرفوف وشبعة شاعر ودثار أريان وفدية عان ودثار أريان وفدية عان
فإذا عملت الخير لا تمنن به فإذا أملت الخير لا تمكن به لا خير في متمدهم منان لا خير في متمكنهم والناني زادكم الله من فضله وتوفيقه malam a darasin da ya gabata yana bayani akan ladubba na jayayya duk da musulunci bayya son jayayya sai in ta kama dole to in ta kama dole akwai ladubban da mutum ya kamata ya bi kamar yadda muka fara ambatansu a wancan darasi wanda ya wuce sai anan malam yake cewa waskut iza waka alhusumu wa qaqa'u falarubbama alqawka fi bahrani ولربما دهك الخصوم لدهشة فاصبر ولا تنكل عن البرهان فإذا أطالوا في الكلام فقل لهم إن البلاغة لجمت ببيان أنا ما ينا bayanin cewa iza ta hawwalatil mas'ala ila lijajin idan mas'alar ta gardama ta kai irin ta gardama wadda ba a gane ma juna tsakankanin mutane kullum ya harif bima la ya'rif kowa yana faɗa abin da bai sani ba zaka ji wani yana yin hukunci akan bai da bai sani ba jahilai sun yawa a ciki ma'al lagwi tare da magana marasa kyawu washatam da zagi domin malam yake cewa falzimu sumt in ya kama dole sai ka zauna a wannan waje wanda ake tagardama ake ta zage-zage in ya kama dole sai ka zauna sai malam ya ce to ka lazamci yin shuru ka lazamci yin shuru dan me yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa iza marru bil lagwi marru kirama cikin suratul furqan Allah madaukakin sarki yake cewa waqsul fi mashika waqdud min sautik inna ankara al aswat la sautul hamir ka tsakaita tahiyarka kuma hannu karimtsi waqdud diba inda Allah subhanahu wa ta'ala ce karimtsi kamar yadda za a ce ka rintse idan ka aka ce ka rintse sautin ka ka rintse maganar ka kenan kakka bari magana ka ta hutu a irin wannan yan- yanayin da wannan ya gaya ma wannan magana wannan ya gaya ma wannan magana a'a kai zama dan kallo alamar mummuni kenan ka zama dan kallo wane ya faɗi nashi ya ta zage zagen wane ya faɗi nashi ya ta zage zagen to kai kai shiru ya ka kyale shi wannan ita ce karantarwa ta musulunci akan lokacin da ake garrama a waje in ya kama dole sai mutum ya zauna a wajen fa'alal muslim to don haka akan musulmi izara annas idan ya ga mutane ya tala hauna wa ya tahasamuna suna ta jayayya kuma suna fada walaysa ladayhi kalamun yufassilu fi hadha al-lijaj kuma hallo bai da zancan da zai raba su zai iya raba su bai da hujja cikakka wadda zai raba su a ciki to mutum sai ya yi shiru fa alaihi an ya tajannabahu ka nisanci goyon bayan wani a cikin nasu guda biyu bangaren guda biyu ka nisanci goyon baya ɗaya a kaka goyi bayan kowa ka zama to ɗan shiru ne shine anan malam yake cewa kenan kakka zamanto in ba haka ba ba za su jefa ka cikin kogi kuma hallo ka gaza fitowa za su jefa ka cikin wani kogin da ba za ka iya fitowa ba shine sai mala yake cewa iza ra'aitahum yastahzi'una wa yadhakuna alayka kuma hallo in kaga suna ma istihza'i suna ma dariya suna ma isgili dan baka biya su ba to kai in ka iya ka kawo musu hujjoji na shari'a in kuma ba ka iya ba sai malam ya ce to ka yi shuru ka kyale su dan shi sa malam yake cewa innal balaga ta nushi mafi bayani kai lokacin da shuru ma zai zamanto magana ce kamar darasin da muka ɗauka na can baya iza na takassafi fala tujibuhu fa hayru ijabatihi as-sukut idan wawa yayi furici kada ka maida mushi don amsa shi wadda ta yi alheri shine ka yi shiru ka kyale shi sai malam yake cewa a baiti na 437 la takdaban iza su ilta wala ta sai kada ka yi fushi idan an ma tambaya wala ta sai kuma kada ka yi ta da murya ka yi ta ihu ka yi ta kwakwazo don an ma wata tambaya akan musulunci ko da mai izgili ne in ya zo yana so ya ma tambaya mana ya ce la tagda kadda kai fushi kuma hallo kadda kai cacan baki fakila kuma hulqani mazmumani yin fushi a lokacin da aka ma tambaya da yin ihu a lokacin da aka ma tambaya hulqani sifofi ne guda biyu mazmumani wanda ba a so ما يأتيني أنا يعني إذا سئلت عن أمر ما إذا أكا تنبيك أكم وانا الأمر فإياك والغدر ما يتنا عليك دين هشي فإن الغضب دم سبو شيء هشي أحد مداخل الشيطان الثلاثة yana ɗaya daga cikin mashigar shaidan guda uku shaidan a jikin nan adam yana da mashiga ta hanya guda uku ake cewa madakhilu shaitan as-salasa mashigar shaidan a jikin mutum guda uku ce na farko akwai ash-shubahat shubaha duk lokacin da shubaha ta same ka to shaidan yana iya batar da kai mun kawo hadisi wanda muka ce shaidan zai zo ya ringa tambaye kamar halakar samawati wal ard man halakar waye man halaka waye sai ka ce Allah daga ƙarshe ne ya ce ma man halaka Allah sai annabi ya ce ka fasa wannan abu sai ka yi mi a'uz kai ta awizi ka ce a'uz billahi minash shaitani rajim kuma hallo ka ce amantu billahi shine maganin abu kenan mashigar shaidan ta farko a cikin mutum ko kwanto daga kana yawan kokon duk ya samu ya samu damar shiga ya raunana ma imaninka abu na biyu daga cikin madafin shaitan as-salasa bayan ash-shubahat na farko abu na biyu shine ash-shahawat shahawa duk lokacin da mutum ya shahawa ta mai yawa kwaɗayi ya mai yawa to shi kenan kuma hannu zakka abuka abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya duk lokacin da kai kwaɗayi mai shine shawa kwaɗayin abin da ba naka ba to shi kuma shaidan ya samu damar raunana mu imaninka na farko ashubahat madahir duhul shaitan na biyu ashubahat na uku kuma al-ghadab kushi dan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yahdil qadi ila yahdi wa huwa ghadaban aw kama qala rasul sallallahu alaihi wa sallam kada alƙali ya yi hukunci lokacin da yake yin kushi don saboda akwai shaidan tare da shi yana min madakil shaitan as-sarasa al-ghadab kenan dan shi yasa malam yake cewa la takdabanna idza su'ilta kada kai kushi idan an ma tambaya wala tasih kuma haddu kada kai ihu kai kwakwazo saboda so da yawa zaka ga haƙƙi ya tafi ta hanyar kushi so da yawa zaka ga faɗa ya kuce ta hanyar kushi so da yawa zaka ga yaƙi ya kunnu ta hanya kushi wanda in aka tsaya aka bi abin tattaki ana iya gyarawa don shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama da wani sahabi ya zo ma wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah ausini kamun wasiya qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce mai kenan ga wasidi la tagdab kada kai hushi farada da mirara shi wancan mutumin hannu ya sake mimita manzon Allah imani wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake mimita mai la tagdab kada kai hushi la tagdab kada kai hushi kenan abin da kaga annabi ya ta mimita shi to abu ne wanda akwai abin lura a ciki hadisi wanda buhari ya rawaito nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi laysa sadi laysa shadidu bisura ba mai karhi bane ba a wajen fada ta fada ce mai karhi shine wanda yake rike zuciyar shi yake metrizan kanshi yake mallakar kanshi lokacin da yayi kushi shine wannan mai karhi kenan wanda zai iya rike zuciyar shi ba mai ƙarfi ba ne ba da cacan baki a'a mai ƙarfi shine wanda in ya fi shi iya iya rike zuciya shi kasta yi wani abu laisa man yatta uturqan batala inna ma man yatta billah al batal yace laisa man yatta uturqan batala ba wanda yake tare hanya bane ya rinka kwace ma mutane kayan su shine sadauki inna ma man yatta billah al batal wanda yayi tsoron Allah shine wannan sarauki saboda ya hana zuciyar shi abubuwan da take so idan shine kuma babban yakin ko yakin zuciya shaddu jihad jihadul hawa babban yaki yakin zuciya daga ka ci nasara a yakan zuciyarka to shikenan kai dan aljanna ne ba burki fa amma man hafa maqama rabbih wa naha an-nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa kenan shine malam yake mana nasiha akan kadda mu yi hushi a ƙarƙashin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malumai na likitoci sun yi bayani akan tasiri na hushi ga lahiyar mutum daga cikin bayanin su na farko suka ce amradul qalb yawan hushi yana samun mutum ciwo cututtuka na zuciya dan me yasa dan saboda alqalb huwa aktsaru udun yata'atharu bil galab saboda zuciya ita ce gaba babba wadda hushi yake fara tasiri game da ita fa bi sababihi da sababin wannan abin yumkin an tazdadu sur'atu darbatil qalb aw diqqatul qalb palpitation da zuciya bugawar zuciya in mutum ya yi rushi ɗaya ta ringa ƙaruwa tana bugawa ba a yadda ta saba ba a ɗabi'a to sai ma mutum illa abu na biyu aka ce min adrarihi irtifa'u daqtid dam yana sa hawan jini daqtid dam ya sa ma mutum hawan jini abu na uku suda'ur ras yana sa ma mutum ciwon kai abu na hudu mashakil fi jihazin tanaffusi yana sa wa mutum matsaloli a wajen numfashin shi mutumin da ya saba yin hushi yau da gobe rufe ga ya sa sauƙin matsaloli akan jihazu talaffus dan shi sa mana yake cewa fa iyyaka ya abdullah dan haka na hane ka ya bawon Allah wal gadab da yin hushi wa iyyaka wasiya na hane ka da yin ihuce ihuce wa rafa'u sawt daga da daga murya waqdud min sautika inna ankara al aswat la sautul hamid ka rutse magana ka kada ka rika hujjo da kullum ko a ko ina inna an karar aswa lalle mafi munin muryoyi fa na sautin hamir shine sauti na jakkaye yana in mutum yana ɗaga murya shi wajen gardama yana kwakwazo shi ma ƙarƙashin wannan aya ya koma shi ma ta masalin himari kamar jakin ne shi ma sai ma yake cewa wahzar munazaratan bi majlis hifatin ka guji gardama ko muƙabala in an ce munazara kamar ka kawo hujja in kawo hujja a ga wane ne mai gaskiya a sama addini sai ma da ce to ka guji wannan fa bi majalisi hifatin a majalisi wanda ake tsoro ba ka yarda da shi ba kada ka saki kai hatta tubaddala hifatun bi amani har sai an sauya wannan tsoron da aminci kenan har sai wajen ya zama salim alim idan malam anan yana gaya mana cewa bai kamata ba mutum ya kai kanshi zuwa ga hallaka wala tulku bi aidikum ila tahluka ka san sai ko abun wannan kashi zaka sha kuma ka tafi to wannan ka saba ma karantarwa ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kenan malam anan kamar yana ba mu ladabin ne dai hallo na mujadala in ta kama dole sai an yi gardama gardama sai ya ce to kanka ka sake ka yi gardama fa wajen da akwai babu aminci a cikin shi لأن المسلم مأمور بأن لا يلقي بنفسه في التهلكة dan saboda musulmi an umarce shi da kai kai kanshi zuwa ga halaka wa ma'amur bi an yuhafiz ala kullu ma min sha'ani an yahfaz lahu amru dinihi wa dunyahu an ce ka kare addininka kamar yadda aka ce ka kare duniyarka wa fil hadis a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa la yanbaghi lil mu'min an yubazzila nafsahu kawai ka je ka shimfiɗa kanka ka san sare wannan wajen mutuwa ake yi in aka yi ba imani bane baka tare ba karantarwa musulunci ce ba a kan ita fitina gudar da ake yi ba a zuwa an ce wajen akwai fitina kai ka ce he ka tafi ka dogara da Allah a'a ba shine dogaro da Allah ba koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam shine dogaro ga Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun kenan shine mutum ya kiyaye fa innahu idza jadala wa nazara wa huwa kha'if dan saboda idan mutum yayi qurayya ko kuma garrama yana mai tsoro farubba ma in kalabat alaihi al'adilla to tana yi wa hujjojin da zai kawo ma harro su juye ya gaza kawo su don saboda dama yana tsoro mimma tu'addi ila idafil hatta sannan gaskiyar da kake so ka bayyana gaskiyar ba ta fito ba kuma a lokacin kada ka zai in aka kada ka kuma harro albatil irtafa'a kenan ƙarya kuma harro ta ɗaukaka sai ma yake cewa ناظر أديبا منصفا لك عاقلا وانصفه أنت بحسب ما تريان ويكون بينكما حكيم حاكما عدلا إذا جئته تحت كمال malam anan sai yake cewa in zaka yi maƙurayya in zaka yi discussion don a gane ma juna to fa ka san da wane ne zaka yi ba da jahili bane ba dan in kai da jahili ba a gane ma juna ba idza kana almunaziru laka aqilan idan abokin jayayyar taka in ya kasance mai hankali ne adiban fahiman ya kasance mutum ne mai gane abubuwa wa'iyan yana rezo ne yana aiki da kwallon shi mudrikan lima taqulu yana gane abin da kake faɗa wa anta mudrik lima yaqulu kai ma kana gane abin da yake faɗa wa kullum minkuma basiru kuma kowanne daga cikinku yana da basirar ganewa yana da niyyar in ya gaskiya ta fito ya bi yurjau ila al-haqq fa idza zahara lahu fala ba'sa min al-munazara to anan babu laifi in ji mana yace munazara a kunna ta aitayinta dan saboda gaskiya za ta fito amma munazaratul juhal amma kaga jayayya da jahilai wa du'aful uqul da masu karancin hankali allazina la yadruna wa la yadruna annahum la yadrun wanda bussa ganewa kuma ba su sabbaho sun kuma bussa ganewa wala ya'lamuna wala ya'rifuna annahum la ya'lamun bussa sani ba su san ba hannu kuma su ho sun sani to wala yastati'una iqna'uka bi dalil kuma bussa iya kawo ma wani dalili kawai a kai ne za su ta wannan hira tasu ra'ayinsu ne to wannan ya ce mala ya ce ka guje su don me yasa li'anna faqida shay la yu'ti hadhihi al-qa'ida li'anna faqida shay la yu'ti saboda mara abu baya bada shi kama annaka la tastati ikna'uhu kamar jiyan da kai ka yi ikina'insu ka tabbatar musu da gaskiya ba ba sun yarda ba ai ka je na faɗi ba kai ni hujjiyar da kamuli ko aya ko qur'anin ka sabke ba yarda ba ba zai to kaga irin wannan bata lokaci ne zakai li'annahum laysa ladayhim istidad li qubul haqq dan saboda ba a shirye suke ba dan su amshi gaskiya anan malamai suna kawo kissa na Halil bin Ahmad al-Farahidi Halil bin Ahmad al-Farahidi babban malami ne na Arut wanda shine ake cewa ya gudo ilimi na Arut. Ya kasance ɗan shi yudrikul ashiya, ɗan shi yana gane abubuwa, shi ma Halil yana gane abubuwa. An ce barewa ta yi gudu, nan ta yi rarrahe. Yanzu bai saba ganin baban shi ba a wani yanayi. sai ya isko baban shi a wani yanayi yana ilimi na arudu yana fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun wani ilimi ne yadda ake gane koyon na larabci mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun yana mai magana kawai sai mai haka kuma hannu ya ga larabcin da yake zancen duka kuma ba ganewa ba yake ya ga kawai abubuwa ne marasa amfani yake faɗi shi a karanci na ilimin shi kuma bai taɓa ganin wannan abun ba baban shi bai wannan abu yanzu sai shi washe ya kira abokanan baban yake ta ihu tun daga ƙofar gida inna abi shunna inna abi shunna lalle babana ya mahaukace babana ya haukace babana ya zama mahaukaci yake ta faɗi yanzu abokanan baban ne suka zo da abokanan baban suka zo kuma su ma ya musu haka ya ci gaba da mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun yana kai ne suka ce eh wanda gaskiyar ka yanzu sai suka nema su abokanan baban su rike shi da gauga don su ba shi magani su ɗarme shi yanzu sai wata magana yana yin wannan magana sai suka gano a'a da hankalin shi suka gano a'a har yanzu rezon fa bai sake ba me yace musu fa qala lahum yace ma dan nashi yake kallo irtijalin Allah ya bashi ilimi na shi'iri na larabci yake cewa law kunta ta'lamu ma aqulu azartani aw kunta ta'lamu ma ma taqulu azaltuka لكن جهلت مقالتي فأزلتني وعلمت أنك جاهل فأزرتك سيكت لو كنت تعلم ما أقول أزرتني دانا da ka san abin da nake faɗi da ka mun uzuri haka bari in da da ne in ma magana da ka mun uzuri bai san ba me yake shi kuma ruwaya ta zo biyu na udaba suka ce a maholki ne ya samu wannan ilimin na auna waƙe na larabci wato wai su kuma suka ce a'a kai da ya tayi hajji yake roƙon Allah ya bashi dama ya hudo wani ilimi wanda wani bai rigaye shi ba yanzu kuma Allah sai ya zo ya fara hudda wani shine sai ke cewa ɗan da ka san abin da nake yi a nan na azarta ni da ka mun uzuri da baka je ka kira mutane baka ringa cewa ni mahaukaci ne an kunta ta alamu ma ta kulu azantuka ko dai kuma ka san abin da kake faɗa shirri ne kake mini azantuka ni in zarge ka sai ya ce lakin jahilta makalati uban ne ya ce ma amma na san dai ka jahilci magana ta wannan da nake dai fa azalta ni sai ka zarge ni azala zargi sai ka zarge ni wa alimtu ni kuma sai na gano cewa annaka jahilun kai ba satan jahili ne a wannan ilimin fa azabtuka sai na ma uzuri shikenan abokanan baban sai suka zama sai suka ce ilimi sabu ya kwatanta musu kuma hannu suka gane abubuwa dan sai ya mai dame ya bashi hakuri akan bayan ya kwatanta musu sun gane dan ya mai dame da nafsul wazan da ya mai yake cewa law kunta ta'lamu ma aqulu azartani aw kunta ta'lamu ma aqulu azantuka yanzu bayan ya ida ganewa ya gano ba ilimi ne samu aka hudo sai da yake cewa isbir abuya la ukarrir ma fa'alt اصبر أبويا لا أكرر ما فعلت وأدركت أنك ماهر فنان kai haƙuri babana na gano cewa fa abin da na kuskure ne kuma na gano cewa fa kai shugaba ne na 'yan embansiyon fa a duniya kuma ka yi embansiyon in wani abu allah subhanahu wa ta'ala ya baka wata baiwa ka hudo wani ilimi wanda da ba a san da shi ba ilimin aruf kenan kenan ta wannan ai gardama ce aka yi mai amma an gane ma juna da gaugawa don saboda al'abu basir wa kazalika al'ibnu basir kenan shine ake so in zaka yi jayayya kenan ka yi jayayya da allazi ya'rif wa ya'rifu annahu ya'rif kada ka yi jayayya da allazi la ya'rif wa la ya'rifu annahu la ya'rif kenan kaga jahilul murakkab sai malam yake cewa baiti na 442 kun ula dahrika sakitan mutawaji'an فهما لكل فضيلة بابان واحلى رداء الكبر أنك فإنه لا يستقل بحمله الكتفان مالا أنا ينا بام فللا نتوادؤ rishin girman kai da rishin jiji da kai da rishin alfahari shine tawadu kuma yake mana kashedi akan mu guji hallo girman kai mala yake cewa kun ƙula dahrika sakitan mutawadi'an ka zamanto a dukkan rayuwarka kana mai yawan shiru ne da mai yawan tawadu bakka gwadawa kai kai wani abu ne shi attawadu rishin girman kai min siffatil mu'mini yana daga cikin siffofi na mummunai 'yan aljanna Allah ya sanya mu daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala yake yabo su a cikin alkur'ani cikin suratul furqan wa ibadur rahmanil lazina yamshuna 'ala al-ardi hauna وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما bayan Allah masu tafiya a saman doron ƙasa ba su girman kai heta wato su yin alfahari su gwada ko su suna da su yin jiji da kai wa iza khataba humul jahilun idan jahilai ma suka nema su yi hada da su ko su yi wani abu da su sai su ce aminci ba muke so ƙalu salama mu ba mu son komi sai zaman lahiya Allah subhanahu wa ta'ala yake yin annahi a cikin alkur'ani da girman kai da yake cewa wala tamshi fil ardi marha innaka lan tahrika al arda wa lan tabluga al jibala tula kada kai tafiya a saman doron ƙasa kana mai alfahari innaka lam tahrikal arda ka sani fa duk da yin taka da kake yin tattaki kake ta girman kai ba ka iya tsaga ƙasa ka nutse fa kuma duk daga kirjin naka da kake yi kana gwadawa kai wani abu ne ci to fa baka san baka kai ba fa dutse tsawo duk daga karhin naka da kake yi kana kakkan naka ya zama tauri yayi kaza babu wannan to baka kai dutse ba fa innaka lan tubliga aljibala ula walan tabliga aljibala ula kaza ka- kullu zalika kana sayyuhu inda rabbik duka wannan abin ki ne a wajen ubangijinka kenan hali ne Allah subhanahu wa ta'ala yake mana akan mutum ya zamanto mai girman kai mutum ya kamata ya zamanto mai tawadu a wata aya ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tusahhir haddaka linnas wala tamshi fil ardi marha kada kai tahiya kana mai alfahari a saman doron ƙasa inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fahu lalle Allah baya son dukkan mai takama da alfahari da girman kai Allah baya son shi yace inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fahu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a ranar tashin alkiyama yuhsharul mutakabbirun za a koro masu girman kai a tattara su waje guda a ranar tashin alkiyama kwatankwacin ƙwayar zarra da suna ta takama a duniya suna gwada su su ne suna kumbure-kumbure yanzu kuma sai a mera su kwatankwacin ka ganin su ga sanan mutane ne kamar ƙwayar zarra an walakantar da su a lahira saboda sun walakantar da bayan allah a duniya fi suratin rijal yaghshahum zullu min kulli makan daga kowane waje in ka gansu to ka rinka ganin abin kyama kana kyamar su hadisi wanda Tirmidhi ya rawaito shi da Ahmad Tirmidhi yake cewa hadisi ne ingantacce wa hasanahu al-Albani girman kai cuta ce wadda take hana mutum ya shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi miskala habbati hardali min kibriya wa fi ruwaya zarrati baya shiga aljanna duk wanda akwai kwatankwacin ƙwayar zarra ta girman kai a cikin zuciyar shi annabi ya ce baya shiga aljanna wa iyazu billah Allah ya kare mu dan alkibr min sifatul iblis girman kai yana daga cikin siffofi na iblis babban shaytan yana daga cikin siffofi na iblis girman kai min siffati qarun wa fir'aun yana daga cikin siffofi na qaruna da fir'auna girman kai min siffati sa'iril kafiri kibaril kafiri girman kai yana daga cikin siffofin manya-manyan kafirai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fal yawma tujzauna azabal hun بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون في سورة الأحقاف سنة الله سبحانه وتعالى يتشوى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين لأن جرمان كي سبا شيء نرجع تكين سبوا فينا إبليس dan haka iyaka ya abdallah bitakabbur malai ka cewa na hane ka ya kai bawon Allah da yin girman kai au an takuna min almutashabbihin bi ha'ula'il mamqutin ko kuma ka ringa koyi da irin wa'annan mutanen da suke jiji da kansu wa inna ma alayka bitawadu malai yace dan haka kawai ka shafa ma kanka lahiya ka ringa tawadu ka kaskantar da kanka ga Allah subhanahu wa ta'ala kakkare na mutane faman tawada'a duk wanda ya tawadu ba ruwan shi da girman kai ba ruwan shi da alfahari rafa'ahu Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗaukaka shi cikin hadisi ne aka cewa Abu Na'im ya rawaito wanda Imam Al-Albani ya ingantar da shi man tawada lillahi rafa'ahu duk wanda ya yi tawadu dan Allah to Allah kuma ya yi alƙawarin da sai ya ɗaukaka shi idan dan haka mutum ya zama mutum mai tawadu ne siffa ce ta yan aljanna siffa ce ta mummunai ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hauna wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama Allah ya sanya mu daga cikin ibadur rahman malam yake cewa a baiti na ɗari hudu da arba'in da hudu kun fa'ilan lil hairi ƙawwalan lahu falƙaulu mislul fi'ili muftarinani ka zamanto mai aikata alheri kuma kana faɗa alheri falƙaunu mislul fi'li muktarinani ita faɗa kamar aiki take a tare suke malam yana kwaɗaitar da mu akan ƙoƙari da ijtihadi akan faɗa alheri da aikata alheri Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wafa'alul khaira la'allakum tuflihun ku aikata alheri domin tabbas in kuka aikata alheri za ku samu babban rabo za ku rabauta duk wanda ya yi mai kyau alkawarin Allah subhanahu wa ta'ala ne karkashin wannan aya zai samu mai kyau duk wanda ya yi mai kyau zai samu mai kyau irin yadda hausawa suke cewa alheri baya ake wurga shi a tarbe shi a gaba ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيء الجميل اينما زرع كشفت alheri a ko ina ne alheri shi bai ya bacewa duk inda aka shuka shi ya fito malam anan sai ya ba mu misali a baiti na 440 da hudu yake cewa min gausi malhufin wasaba'ati ja'iin ولسار أريان وفدية عالم malam ya yi misali akan ayyuka na alheri suna da yawa malam ya cewa min igasati malhufin menene malhuf rajulun malhuf wa hazi mafju mutum wanda yake ya yi hushi don ya rasa wani abu imma mutuwa ne aka mai ka je ka taimaka mai imma sakinta ne aka yi ba ta da wanda yake taimaka mata da akwai mai taimaka mata imma bazawara ce wadda mijinta ya mutu imma a'a maraye ne uban da yake bashi ya mutu imma mutum ne marasa ƙarfi to shi ne wani ake cewa igatati manhofin mutum ya taimaka mai sai malam yake cewa au ita'ami ja'iin ko kuma ka ciyar da mai yunwa malam misali ne kawo a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa lokacin da wani sahabi ya zo yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce tambaya kamar haka ayyul islam hayr wani abu ne ya yi alheri a cikin musulunci sai annabi sai ya ce ne tut'imu ta'ama ka ciyar da abinci wa taqra'u salama ka ringa yin sallama alaman arabta wa mallam ta'arif akan wanda ka sani da wanda baka sani ba idan wannan misali ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo mana daga cikin manya-manyan alkhairai da suka yi kowane alkhairai a duniya akwai ciyar ka ciyar da mai yunwa abinci to ta'imu ta'ama shine malam sai ya kawo shi ana au kasuwa ta'ari ko kuma ka tuhar da wanda yake azri yake wanda ka ga misali kayan shi ɗaya kai kuma naka sun fi ishirin ga sanyi ana ciki bai da rigar ɗari bai da bargo na ruwa daren kirki bai da cikin irin wannan lokacin da muke da kenan ka taimaka an ka taimaka Allah subhanahu wa ta'ala kai ma sai ya taimaka ma don saboda duk wanda ya yi mai kyau zai ga mai kyau وفعلوا الخير لعلكم تفلحون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku aikata alheri domin tabbas in kuka aikata wannan alherin za ku rabauta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya ma ku jikar wanda suke saman doron ƙasa shi kuma wanda yake sararin samaniya sai ya tausaya muku a wani hadisin yake cewa sallallahu alaihi wasallam wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah subhanahu wa ta'ala yana taimakon bawa matuƙa wannan bawan yana taimakon ɗan uwan shi idan kaga in ka taimaki wani kai ma Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ka in ka bude ma wani kai ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bude maka in ka ma wani alheri kai ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ma alheri in ka tuhatar da wani kai ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tuhatar da kai kenan shine ma anan yake ba mu misali cewa au kaswati ari ko tuhar da mutumin da bai da kayayyaki annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la an amshi ma ake muslim fi hajati da in tafi tare da ɗan uwana musulmi dan in biya mai wata bukata ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha al-masjid shahra ya fi mun alheri in tafi in biya mai wannan bukatar da in tsaya a masallaci in yi itikafin wata guda ka je ka biya bukata na ɗan uwanka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji alherin ka yi itikafin wata guda hadisi wanda imam al-albani ya ingantar da shi hayrun nasi anfa'uhum lin-nas mafi alherin mutane shine wanda yi taimakon mutane hadisi ne wanda mafi alherin mutane shine wanda mutane suka yi cin moriyar shi wane ya fi amfani a cikin mutane to wane ya fi alheri ko a wajen Allah ta fi soyuwa wajen mutane mutumin da zai ringa bada ya yi sadaka ya san ya kamata ya san wannan bai da ya ba wannan ya san wannan ko bai da bargo ya ba wannan bargo ya san wannan rigar ɗarin bai da ya ba wannan to duk mai wannan abun bai tabewa a duniya kuma hannu bai tabewa a lahira shi ne malami yake ce mana kun fa'ilan lil khairi ka zamanto mai faɗa alheri ne ƙawwalan lahu kuma hannu mai faɗin alherin ne fal qawlu mislul fi'li muqtarinani shi faɗa da aiki a haɗe suke a nan bayan an yi zance akan yin alherin sannan kuma hallo faɗa alherin ma tana da daɗi a menene malam anan yake faɗa ka saki ka ringa furta abu sai alheri la tantuq illa bil hayr dan shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani ya kasance ya yi imani da Allah kuma ya yi imani da ranar lahira to ya faɗi alheri ko ya yi shiru ka kasance kai ɗan gwadin sharri ka ringa akwai bala'i a nan gaba kai zai sama akwai fitina a nan gaba ba a son wannan abu in baka faɗin alheri to kawai sai ka yi sai ka yi shiru ba a son mutum ya ringa ambatar da fitina a bakin shi ya ringa ambatar alheri shine karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani sha'iri yake cewa tafa'al bil khairi asa an tajidhu kai fatan alheri tana yiwa tabbas ka samu wannan alherin fa inna tamanni bil khairi rizqun dan saboda fata na alheri shi ma arziki ne malami yake cewa tafa'al bil khairi tuhaqqiqul khaira ka ringa fata na alheri sai ka samu wannan alherin fa hatta al asma'u ma'a sahibuha tattafiqu yake cewa kai hatta da sunaye na mutane ma suna tare da su malam yana bayanin akan cewa anan kai suna ma ka sa ma ɗanka suna zaman to mai alheri ne to malam ya ce kamar yadda ibn taymiya da su ibn qayyim suka tafi akan haka to yaron sai ya zama mai alheri in dai an same da wannan niyyar sama sunanka bawon kaza ne bawon mai godiya ne to yaron nan sai ya zama to shi ma bawon mai godiya ne sama su dan shi sa ake cewa a sama suna suna a sama sunan yara sunaye na kirki dan saboda sunaye suna kama kamanya da masu su yanayin shi ne a nan kada da mai shi insha Allah kenan shi ne a nan malam yake bayani kenan sai a baiti na ƙarshe malam yake bayani akan cewa fa iza amilta alkhaira la tamnun bihi idan ka aikata wannan alherin kada ka komo kuma hallo ka ringa gori kada ka ringa gori akan dan ka ba da kyauta ka komo hannu ka ringa gori la khaira fi mutamaddihim mannani babu alheri a mutumin da yake kyauta kuma hannu yake yin gori qawlun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha aza wallahu ganiyun hali ba a so mutum ya bada kyauta kuma hannu ya komo ya ringa gori kamar kayi amai ne ka shanye haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar mutum yayi amai kuma hannu ya shanye wannan aman kaga abu ne wanda za a kyamaci wannan abu to haka mutum yayi kyauta kuma hannu ya ringa golinta afsatta bil manni ma qaddamta min hasanin ka bata kyautar da kai da abin da kai da na alheri laysa al karimu idza a'ta bi mannani ba karamtacce bane ba mutumin da in yayi alheri ya zo ya ringa wadi ko ya ringa gori fa'ala muslim ya kamata akan musulmi an yakhlusa niyyatahu ya kyautata niyyar shi fi ma ya ƙulu akan abin da yake faɗa wa fi ma ya fa'al da abin da yake aikatawa min khairin na daga alheri ba'idan anil manni dan ya ma guri nisa ba'idan anil riya dan dan ke yi abu dan a ce wani yayi kyauta sai wani in kai baka da ladan wani kai shirkul hafi shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada sirkul asgar afwan sirkul asgar ita ce arriya shi kuma menene riya kai abu dan dan a ce wani yana yi kai kyauta dan dan a ce wani yana yi ka bata ladan ka idan bakka da ladan wannan sadakar da kai Allah ya man jagoranci abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك